بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو hudu ga watan rabi'a ne sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan nawa ga watan nawa ne wa ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba muna wato mun tsaya a darasi na sittin da takwas ko da tara za mu tashi darasi na sittin da tara saba'in daidai to za mu tashi na darasi na saba'in daidai a wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad na babban malami abu abdallah muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi mai albarka na musa bin umair za mu tashi babi na 311 hadisi na 741 malai ce babu ja'izatu baiti babin da yake magana akan kyauta shine ja'iza al'adiyya babin da yake magana akan kyautar da za a ba wa bako bako amma ko a turanci bako kala biyu ne akwai guest akwai stranger ko misali to wannan yana magana ne akan um, guest guest shine abdaiku domin shi wancan stranger shine algari wancan abiyatin da muka biya innal gariba yawa shine stranger kaji stranger ba shi da gurin tsayawa ma kwata kwata to sai yace haddathana abdullahi bin yusuf qala haddathana layth qala haddathani sa'id al-maqburi ana abi shuraih al-adawi qala sami'at udnaya yace kunnuwa na sun ji wa absarat aynaya sannan kuma wato idanuna sun gani kulluwa na sun ji idanuna sun gani hina ta kallama nabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi magana fa qala yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira falyukrim jarahu to lalle ya girmama ya karrama ya mutunta bakwa makwabcinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira walikurin baifahu to ya girmama bakonsa an gane ko girmamawa shine muka ce shine abaihu shine guest bako kenan ya girmama bakonsa ta me ta hanyar me wato karrama shi ta hanyar karrama shi to shine yace ja'izatahu ya girmama shi ta wajen yi masa kyauta shine malamai suka ce idan kai bako girmama shi shine abubuwa biyu abu na farko ka ba shi gurin kwana sannan abu na biyu ka ba shi abincin da ba shi irinsa ka saba ciwa a ranar farko kenan in dai kai bako ka san da zuwansa in dai abdaisu ne ba algarib ba ka san da zuwansa to abin da ake bukata shine walikurin gaifa hujayin zaka wuce ne ka ce masa misali yau za ku ci tuwon dawa da da miya kuka to sai ka tabbata siyo mar abinci ne rai da lafiya ko a dafa mara wataƙila har da yahuza suya ko abin da ya kama da wannan ranar farko yana da wannan alfarma in dai bako ne kuma wannan malamai kamar sai imamu al-khattabi da sauransu a cikin ma'alimu sunan shari'in abu dawud da sauran malamai sun yi bayanai sosai akan me ake nufi da wannan kalmar cewa a girmama shi har aka kawo maganganu akan yadda ma jahiliya a jahiliya ma ake girmama bako kuma har aka zo musulunci ana girmama bako kale yace wa ma jaizatuhu ya rasulullah sai aka tambaya ya ma'aikin Allah menene kyautar da za a ba wa bako ya ma'aikin Allah kale sai yace yawmun wa lailatun abinda ake bukata dare da yini wa biyafatu salasati ayyami sannan kuma sai a yi masa biyafa shine a bashi gurin kwana na tsawon kwana uku abdiyafa shine ba da gurin kwana da ba shi ce liyafa shine ba ko zo ka bashi gurin kwana shine malamai suka yi magana guda biyu anan magana ta farko suka ce idan kai bako ranar farko bayan ka bashi gurin kwana ranar farko ka karrama shi ka bashi abinci ne rai da lafiya sannan rana ta biyu sauran kwanakin kuma guda biyun ka bashi gurin kwana kun ji magana ta farko kenan ba sai ya dole ka ƙara yi mata gowashin da kai ma ranar farko ba shine yawmin walaila din ranar farko ka bai ma alfarma ya ci abinci ne rai da lafiya ko ta gina kuwa kuma su irinsa a cikin gida ba amma rana ta biyu da ta uku gurin kwana ne kawai kuma sai ya ci na sai da algamma abin da za ku dafa a gidanku shi za a bar shi magana farko kenan magana ta biyu rana ta farko kai masa wannan takrimin kai masa wannan takrimin sannan rana ta biyu da ta uku ka ba shi gurin kwana kawai abinci kuma ya nema ya nema da kansa gurin kwana kawai za ka ba shi shine abinci kuma ya nema da kansa shine magana ta biyu muje zuwa to sai malam yace um fa ma kana wara zalika fa huwa sadaqatun alayhi amma duk wanda yake koma bayan wannan sadaka kai mar idan an aure kwana uku kuma wanda suka ce kwana na uku ba za ka ba shi abinci amma irin na gidanka sai suka ce to daga na kwana na uku sai ka ce to bako ya wani ya wani yanzu eh duk abin da ka ba shi sadaka ka ba shi kuma idan zai zo a aure kwana uku a gidanka ya kace to ba zaman kanka kake yi ka je ka nemo gurin kwana nan dai ga shi nan shi ma alfarma ne ma amma daga nan duk abin da zaka ci ka je ka nemo abin ka to shi sa idan zaka yi bako yana da kyau wasu ana ganin turanci ne zo dai turancin na su yayi yawa dan akwai wanda yanzu in ka je gidansa baka ga yamar ba a gaban ka za a ji babun a cinye wallahi ba za su baka ba ko dan uwansa ne kai sai yanzu ce ai tsaba bature ne kawai tsaba turanci shi ga inda ya kai to shi za a musulunci ake so in za ka je gurin mutum ba kunta ka gaya masa ka gaya masa wai sai ce wa wayancan masu wancan tafsirin ai ba a sa da kai ba me yasa baka faɗa ba tunda ba a sa da kai ba oho Allah ya kiyaye shine wani alaran bam yake cewa wai shi in ya ga kuɗin mutum a wale to ya san billahi lazi ba za a ci ba na ce a wannan fasarar da kai kuma ai yace in dai kuɗin ke gan shi a wale to wai ba za a ci ba wai saboda tsabar tsantsamo bayan aljihu zai daga ƙara nemo masa wata fata ka kudin da ne to shi ne yace in ne ga kudin mutum a wale to shi fa daga nan zai ma fasara na'am a ai to to ai kaga tafsirin wani alaran ma ne baya da taminin hakan sosai wani mai aljihu ma ba ya fi mai wale din rawa ba yawa to sai yace wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira to sai annabi ya ce fa le kula khaira ya faɗa alkhairi wane mutum auli ya smut ko ya shiru shi sa malamai suka tattauna wai da magana da shiru wanne ya fi alkhairi da magana da shiru generally kawai da magana da shiru wanne ya fi alkhairi me za ku ce na shiru ya fi duk kun yarda da shi shiru ya bi mala harfi ya ce ya danganta kamar yaya ta fi shiru din shi ba ya dawo ya rube ni dama abin da suke ce kenan idan magana karatu ne ko zikiri ko wani abun alheri ko shakka babu ya fi shiru wa ma zai hada duk maganar talada ake baka shi ita maganar idan ya zanto ba ta amfani da alkhairi wani shi ne shari amma idan dai karatu ya kai ko zikiri ko ambatan Allah ko shakka babu magana ta fi shiru alkhairi shi za a yi a hadisin ma sai fa ne kul khairan in zai faɗa alkhairin ba sai ya shiru din ba kenan idan ba alkhairi zai faɗa ba to ya su mutu shine kawai an gane ko yawwa saboda haka wannan shine to shine hadisi na ɗaya da muka biya a wannan gabar sai na biyu babu biyafa talatatu ayyam babu da yake magana akan cewa shi wato girmama bako a ba shi gurin kwana tsawon kwana uku ne kawai eh a ba shi gurin kwana a wa bako liyafa na tsawon kwana uku ne حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان بن يزيد قال حدثنا يحيى هو ابن ابي كثير انا ابي سلمه انا ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم abdiyafatu salasati ayyam ka ajiye bako ka karrama shi tsawon kwana uku fa ma kana ba da zalika fa huwa sadaqa duk abin da yake koma bayan haka to in ka bashi kai masa sadaka haka shi ma ba ko zai san ya za a yi kenan idan daga nesa zai zo ga ma cewa da Allah zan zo fa amma sati biyu zan yi kaga sai ka san in ka shirya sai ya gaya maka sai a to da Allah kar ka zo yanzu domin ina wani abu ka bari sai next month ka gaya masa kaga yauwa ka bari sai ka shirya sai ka sanar da shi to yanzu ka iya zuwa in ko ba haka wato in ya zo ya kama hotel ko in ya je ya kama hotel ko a rika gamuwa an gama gaisawa ya tafi hotel din sai ya kwana a nan domin wani idan ka je man bakunta ka je ba shi a wani yanayi bai san inda zai ajiye ka ba ko ba ka bane bai sani ba to shi za musulunci yake da wannan tsarin cewa idan za ka je mutum bakunta to ga yamar amma zuwa babu su ba tsammani ko shakka babu za ka sa wani ya je ya ba shi kamar yadda ta faru da wani daga cikin sahabbai yace zai da ya ciyo ba shi da wani ya zo ya ce masa shi abincin ma ya ajiye shi bakunta sai ya gano wani abu yace yana son ci sai da ya je ya ci ba shi ya zo ya yi masa bukatarsa babu la yuqimu indahu hatta yuharrijahu babu na taro ko da uku yace annabi yace malaika babu yace kar ka dauna a wurin wato wanda kaje ba kunta gurin sa hatta yuharrijahu sai ka kunta tawa har sai ka kunta tawa ya ji damuwa tun yana barin ciki ya je Yahuda ya ma goma ta arziki amma a da lokacin da kawai za ga mujura yake saboda ka sa shi duk cin bashin da zai yanzu ya cinye albashinsa na wannan watan gaba daya ana nema a shiga wani to kada ya haka حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن عن ابي شريح شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira fa ne kul khairan aw liyasum ya faɗa alkhairi yayi ta magana an alheri ce in ko ba haka bane ya sumuntu lalle ya shiru anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira falyukrim bayfahu jaizatahu ya girmama bakonsa wajen yi masa kyauta to shine annabi yace yawmun wa laila tsawon yini ɗaya da dare ɗaya da yini ɗaya to lalle ya masa wannan alfarman aje yahuda a tafi rufai da yago duk a fiyo a rana ta farko sai ce amma wa biya fatu salatatu ayyam amma ba an ba da gurin kwana tsawon kwana uku ne Ba ba da zalika fa huwa sadaka amma bayan kwana uku ko duk abin da kai masa sadaka kai masa wala yahillu lahu an yasiya baya halatta ga bakon da ya zo an fahimta da kyau ko ya miƙe kafa indahu shine eh an ya su ya miƙe kafa indahu a gidan bakunta hatta yu harida wa sai ya kuntatawa wanda yaje gurin sa to baya halatta mutumin da yaje bakunta ya miƙe kafa har sai ya kuntatawa wannan ai an ya su ya sai wato ai kima shine ba wuce zai ce ya miƙe kafa kawai ya samu gurin zama eh ya muri yaro sabis kano ya samu gurin zama sai ya miƙe kafa kawai ba ranar tafiya an gane ku to wannan shine babi na gaba babun idza asbaha bi fina'ihi alfina a larabci ne alfina'u na me alfina malam muhammad a matsakar gida farfajiya cikin gida ka gane idan ya wayi gari a cikin gida a cikin gidan mutum ka zo bakunta ka wayi gari a gidan kaga na ka ce ka shiga tsakar gida ai an karbe ka kenan har an baka daki da abin da ake so da kayi bako daga cikin adabu biyafa shine da kayi bako inda ya bako ya zo ma daga nesa to bayan ka kai shi daki nuna man makewayi kuma ko dan wani bakon ya to a hanya ya to cikin matsi ko ba wani ko bayan gida ko kuma yana so ma ya watsa ruwa abin da ake so ka fara yi bako bayan ya ajiye da kansa to nuna man makewayi wanda ya iya karɓar bako ya san wannan to bayan ya yi wannan kuma to sai kuma ya yi da abubuwan da ya kamata to bara ku ji wani hadisi shi kuma حدثنا إبراهيم حدثنا أبو نعيم قال قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن المكرام بن أبي كريمة الشامي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البيت حق واجب على كل مسلم دلن فرقون باقو حقي ne na wajibi akan kowane musulmi inda ya zo to wajibi ne ka kula da shi wancan wannan a falikul bai fa wujai zata hudin ta hauka ranar farko wajibi ne ka kyautata mana ka dade baka sha rufai da yau ba ka siyo mana an dade ba a sha lemu a gidanka ba ka bashi haqqun wajibun ala kulli muslim wane mutum faman asbaha bi bina'ihi fa huwa daynun alayhi duk wanda ya wayi gari a cikin tsakar gidansa to bashi ne a kansa kamar ya kwana a gidanka ya zo gidanka to ai kamar rana farko bashi yake banka sai ka biya shi bashi fa in ja iftabahu idan ya ga dama wato iftabahu ya biya wannan bakin nasa wa in ja tarakahu in ya ga dama ya hakura anan ne malamai suka yi bayani suka ce idan ka zo ga aji da kayan abincin ko da abin da za a kira karrama ka amma ya ki baka ga abin kana gani ya ajiye ka a ɗaki ga lemo ga ruwa ga waye duk aka ki baka to in ka ga dama ka ɗauka ka ci abin da zai ishe ka na ranar farko in kuma ka ga dama ka haƙura ka kyale shi kawai domin haƙƙi ne naka na ranar farko haƙƙi ne na wajibi dole ya ma dole ya maka to saboda haka wajibi ne ba lai suna ta tattauna wayannan wannan matsalar dangane da abin da ya shafi wannan amma dai dai yawan sun tafi akan haƙƙi ne na wajibi dole kai in dai ka karɓi bako to ranar farko dole ka karrama shi illa iyaka karramawar ya zanto iya ƙarfinka liyin fi ku ta atin min ka atin wani za ga mun bada misali zai je rufai da zai tafi murtala suya ko ya huza ya je ya siyo wani kuma ba nan zai iya zuwa ba wani dan gurin abinci ne a waje zai iya zuwa ya siyo na ɗari biyu wannan shi ya fi wata bai ci ba shi ne dai abin da ake magana a kai ya zanto akwai takrimi dai akwai girmamawa ai ga shi duk annabawa kun ga sun ba mu misali annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yana yin bakon ba shi taji ya je soke dan maraki dan maraki ya je soke ya kayo za aka gaje musu ji ashe mala'iku ne to haka malamai suna bayani akan takrimin girmama bako ga magabata suke yi to kai ma idan ka samu bako lallai yana buƙatar ka girmama shi to sannan wasu malamai suka ƙara fassara wannan cewa idan ka je kawaye gari a gidan mutum ya ƙi girmama ka to in ya dawo gidanka kai ma karama imamu shafi ya kace ne da ni ne yace Allah ya ce wa ina aqabtum ba aqibu bi mithli ma uqimtum bi amma kuma sai a ƙara ayar yace wala in sabartum la huwa khairul lisabirin shi imamu jabi dalilin sa shine idan ka je ki girma maka kai ma idan ya zo karama idan yayi ma haka to baki yace shine abin da bawo yake cewa kowa ya fito da ni wallahi ne yayi ga yadda na je garin ku kai mun to kai ma za ka zo garin mu zan lallaba ka ka zo amma wallahi je na rama sako wanda suke kawo shi a wannan sifar mu ji hadisin babun idan asba baibu mahruman babun da yake magana akan idan wato bako ya wayi gari ya wayi gari a gida a cikin gida amma aka hana shi abin da zai shine mahruman حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي خيري عن عقبه بن عامر قال قلت يا رسول الله نتي يا مائكين الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يكيرونا وقاشي أمتو بعد أبن كررما shi can shi za da baku ma'ana ta biyu da suke kawowa cewa kawai ka je a ƙin saukarka sai ya zama ba bai to amma nan bayan an ji saukarka kuma a hana ka abinci ko a sai ka a hana ka abinci to shi ne sahabin ya ce ya rasulullah kana aikin mu wasu guraren fa mu je su sauke mu fananzilu bi qawmin fala yaqiruna su sauke mu amma ka hana mu abin fa ma tara fi zalik ya ma'aikin Allah me kake gani zami akan haka fa qala lana sai annabi yace in nazaltum bi qawmin wato umira lakum bima yanbaji libaiti lallai idan ka sauka a gidan mutanen da wato aka aike ku umira lakum bima yanbaji libaiti to ana umarta ku ku ɗauki abin da za a iya bawa bako duk da kayan alatu yanzu hana ku to ku ɗau abin da za a iya bawa bako fakbalu umira lakum bima bagi libabi ko kuma wato suka umarce ku suka ba ku abin da ya kamata a bawa bako fakbalu ku karba duk gidan da kuka sauka suka baku abin da shi ya kamata a ba bako suka baku to ku karba fa in lam yaf'alu fa khudhu minhu in kuma su baku ba kuma ga abincin to ku dauka ku ci haqqul baydul ladhi yanbaghi lahum ku dauki haƙƙin bakon da ya kamata a ba bako ku dauka ku ci to kaga wannan kamar lafifi aka bawa to kaga wannan su sahabbai za su ga abun bil ma'ruf amma yanzu a nan in ka ba ɗan yanzu ba wannan fatawar za a samu matsala to sai kuwa domin an ce abin da ya kamata a bawa bako kowa da yadda zai kalli abu kowa da yadda zai kalle shi to ba wani kura a kansa shi sa a yi in kana so ka more da yawa sai ka koma shi ruh din da suka yi irin jawoyin da malamai suka yi fatawar bari ya kawo maganganun malamai da yawa dangane da abin da ya shafi wannan din sannan ka koma musannaf na ibn abi shayba shi ma ka ji maganganun tabi'ai da sahabbai akan wannan haka nan tufatul ahwabi na malam na sharhin tirmidhi shi ma ka koma za ka gani a cikin asiyar haka imamun nasai a cikin kitabul adab ko adab shi ma ya kawo magana kuma an kawo imamun sindi ya dan yar hashiya akan abin da ya shafi wannan ba za mu tsaya mu ta jan lokaci wani a kai saboda satin mu biyu ba mu karatu ba babu kidi mace rajulu zaibi bi nafsi babu da yake magana akan mutum zai yi wa wato bawansa ko zai yi wa mutum zai yi wa bakonsa hidima da kansa حدثنا يحيى بن بكير كما ان kai baku ko kana da dan aiki kace matsa kai za ka rika kawo abinci kai kaza kai kaza haka ake so حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي هازم قال سمعت سهل بن سعد ان ابا اسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه ابو سعيد الساعدي اي يا كراو ya gayyaci annabi alaihi salatu wassalam a wata ruwaya wa ashabahu shi da sahabbansa fi urfihi lokacin aurensa wa kanat imra'atuhu yace matarsa ta kasance wanda ake kira ummu usaidin amma sunanta salalatu bintu uhayd sulala bintu uhayd eh to sunanta kenan khadimuhum yawma idin ta kasance ita ce bai musu hidima a wannan ranar wa hiya al-aruf ita ce amarya فقال sai tace au qala ko kuma mai ruwa yace atabiruna ma an qat ma an qatu ma an qatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ma an qatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace da su shin kun san me na tana dawa annabi alaihi salatu wasallam na abinci kamar sun ce ba mu sani ba sai tace an qatu lahu tamratun min al-layl sai tauri tace na tana dan masa ne na tana dan masa wasu dabinai eh wasu dabinai na tana dan masa sannan wanda ta daka su da kansu ta hada shi ya zama kamar kamar dandakuwa haka aka yi su a dunkule minan laili cikin dare fi tauri a cikin wata tasa shi na tanadin masa kaga ana nuna ba wannan mutum zai abu iya karfin sa kenan ba abin da suke da shi kenan suka tanadar wa annabi alaihi salatu wassalam to wannan shi dai mahallin shayin shi ne idan kayi ba ko kai mai hidima to kaga amarya da ango su suka yi wa annabi wa hidima babu man kaddama ila dayfihi da'aman fa qama yusalli babun da yake magana akan wanda ya kawo wa bakonsa abinci fa qama yusalli kuma sai shi ya minke yana sallah shiwa me bakon ko bakon bakon to bara mu karanta mu حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن عبد الله أن نعيم بن قعنب نعيم ابن قعنب قال نعم yace yace kale yace ataitu aba zarri na je gurin abu zarri abu zarri ne nake fari falam uwafiqahu amma sai aka yi rashin sa'a na je baya nan fa qultu limra'ati sai na ce wa matarsa aina abu zar ina abu zarri qalat sai ta ce yamtahilu ko ai yastagilu fi hidimatul bayt yayi ya jagala da hidimar gida yana ta aikin gida ai yana ta yana aikin gida ai kaga yamtahilu ku tuno kalmar aka ce ya al'amarin annabi yake aka tambaye na Aisha ta ce kanat fi mihnati ahli ya kasance cikin me hidima ta iyalansa shine yamta hidu shi ma yana ta hidima gida shine abin da take sai ya fi kal'ana ta ce ai yanzu zai zo yanzu nan zai zo ma fajalastu lahu shi na zauna ina jiransa faja'a wa ma'ahu ba'irani sai ga shi ya zo da raƙuma guda biyu tsarkatir a hadu ma fi ajizil akar an gane ko wato ɗayan yana jinjinuwa da ɗayan haka sun taho kamar irin wanda aka ɗoro wa mangaloli a kansu sun taho tikis tikis suna ta tafiya to zai ce fi uluki kullu wahidin minhu ma qirba kowanne an dora man bangala ɗayan na zungur kamar ɗaya a jikin ɗaya suka taho kowanne da bangala a kansa kirwa shine kamar mangala za mu ce kamar buhu kowanne an tsoro ma buhu mangala a kansa fa da'ahu ma sai ya sauke su sun maja a sannan ya zo fa kulli sai ya abazar da ya zo shi nu'aimu bin qanab kar ku manta maganar mutum biyu muke nu'aimu bin qanab da abu zar da gifari sai ya ce da shi ya abazar ma ni rajulin kuntu alqahu yace babu wani mutum da nake haduwa da shi kana ahabbu ilayya luqiyan minka wanda na fi so in haɗu da shi sama da kai ba mutumin da nake so in haɗu da shi a rayuwa ta irin ka wala abgadu ilayya luqiyan minka kuma ba mutumin da nake kin haɗuwa da shi irin ka kaga ya haɗa maka kishiya zai yi wannan abu kishiya guda biyu a tare to me yace qala lillahi abuka me za mu fassara wannan kamar a Hausa a Hausa kalma ce da za a ce kai kai wallahi wani kafi ke gantaka wallahi ko kafi abin dariya kai wani irin wannan kalmomin su ne da muke amfani da su mu ba ka amma wannan kafi kaza har yanzu kana nan dan gidan babansa kai amma dai kaza kai wani irin wannan kalmar sai ya gaya masa yace wa ma yajma'u hada ya ya mutum zai hada wannan guda biyu a tare a ce ana kin a ganka ana so a ganka a jikin kayan kijiya biyu ya mutum zai hada wannan qalib ya ce inni kuntu wa atu mau'udatan fil jahiliya to yanzu wa yake magana ana nu'aymu bin qanab ko kuwa wurin gifari nu'aymu shi yake magana ina so mu zo ta gaba ne da kuka faɗa a cikin muware waye sai yace inni wa atu mau'udatan fil jahiliya yace abin da yasa na binne wata wato da Allah yake wani dal mau'udatu su'ilat na binne wata yarinya a jahiliya yace arhabu in laqituka an taqula la tawbata laka abin da yasa nake jin tsoron haduwa da kai ina jin tsoron sai da in mun haɗu ka ce to Allah ba zai karɓi tuba na ba kuma domin ka san ka san nayi wannan aika aikar amma tun a jahiliya yace shi za nake tsoron haduwa da kai la makaraja kace da ni ai ba kada wata mafita wa kuntu arju an taqula sannan kuma ina fatan ka ce laka tawbatun ina fatan ka ce ai lalle Allah madaukakin sarki zai karbi tuban ka wa makarat kuma kana da mafita kala sai wa yace cewa Abu Dhar da kyau sai yace a tun jahiliya yace a sabta sai Abu Dhar al-Ghifari yace da shi ka ga bawan Allah a jahiliya kai wannan aika aikar a jahiliya kai kulti na amfani ce kwarai kuwa kala sai Abu Dharr Jibari yace afan lahu amma salam eh wa man ada fa yanta qiman lahu min hikam yace Allah ya gafarta duk abin da ya gabata kiyarukum fil jahiliya kiyarukum fil islam idza faqahu ko idza faqihu saboda haka wa qala limra'atihi to sai Abu Dharr Jibari da har yau ko sai yace wa matarsa yace da ita a wata ruwa ruwa imam Ahmad cewa sun ma aja bi ra'sihi ila al-mar'a sannan sai ya juyar da kansa zuwa ga matar to nan kuma sai yace kawai sai yace da matarsa atina bi da'ani je kiki kawo mana abinci je kiki kawo mana abinci to an zo gurin ba a bacce ta ki eh dan ka gane ake zama da iyali ba kullum ne ka za ka ba da umarni Allah ya ba wata ran kana ji kana gani ba za a yi ba kawai sai ta ji ta ji ban matar Abu Dharr Gifari ya ce da yake kawo mana gaba ko kuma ka ga karatun mu na jiya ya ce in ma za a rigima tana nuna a gaban bako ko misali to saboda haka sai ta ki wannan abun ko ba ka fushi zai sa ba ka damu wani sa'in akwai abin da matar ka za ta yi ma kai da ita za ka iya in ka fita ka dawo ka manta amma in a gaban wani ne to za ka iya hawa sai a samu devil's incarnation a wannan lokacin dole za ka hau sama hukuncin da baka yi niyya ba yanzu za ka iya yin sa saboda an wulakanta ka a gaban bako tun ba mara ha sannan ya ƙara cewa je ki kawo ba a bar karo na biyu ta ce za ta ba hatta ta ba a suwa ta ba to an samu devil's incarnation har sai da suka rika daga murya yana faɗa tana faɗa alamar ya lalace dama ta aka idan ɗaya ya hau ɗaya ya sako in ɗaya ya hau ɗaya ya sako misalin da na ba ku jiya cewa kaga da ya hau wani abokinmu ne da ya hau matar ta hau wallahi ɗan su ya karama ita su ce abadan Allah ya shiru yace wallahi sai kuma ya shiru ɗin ya karamar yarinya ta ce abadan Allah ta shiru to in aka damu wannan ba sai aka yi har duka sai a yi farai ko domin a lokacin shedan ne yake gaya ma ita ta isa a rijalu qawwamu da alal nisa farai ko kuma a ba malam sai ta isa ki zo da haka miliya ta daga wato kowa ya kai inda ya kai to sai ya ce ne tsala sai yace ihi to kala din nan waye fada Abu Dhar Gifari ihi wato kalma ce da wato abinda a ruwayar Imam Ahmad cewa ihan da'ani anka ihan da'ani anka kamar ka ce kaga da Allah yi mana shiru tsale ni rabu da ni ko kuma bar wannan maganar fa inna kunna la ta'addawna ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku dinnan fa ba za ku ketare abinda annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa ba wato akan ku ba za ku taba ketarewa ba kultu sai nace wa ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihinna sai nan kultu waye yi magana eh nu'aymu bin ka'anab sai yace sai nace wa ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to me annabi yace qala sai abu zar ya ce innal mar'ata khuliqat min dila'in Allahu akbar sai ce ai su mata an halice su ne da da kashin hakarkari rif da kashin hakarkari aka halice su shine abdila wa innaka in turidu an tuqimaha kai kuma in kace sai ka miƙar da wannan kashin taksuruha wallahi sai ka karya shi wa in tudariha idan ka tsaya me almudarati a Hausa na'am yawa idan ka tsaya ke waye shine ka faɗa a faɗa ai sai tsayawa guri daya don ku tsaya mudarati tsakaninka da matarka kuna exchanging words kenan ji bature kuna yin wannan kalmomin to ko shakka babu fa inna fiha awadan a wata ruwaya fa inna fiha iwadan ko tana da karkata shine a wajen a wajen din ai wajen tana da karkata a jikinta wa bulgatan sannan kuma tana da burga ai ma yaktafi bi fil aish akwai abin da zaka iya dan amfanuwa da ita a rayuwa shine abin da annabi ya faɗa la yafruq mu'minun mu'mina in kariya minha khuluqan radiya minha akhar ko yawa za ga matarka idan kana tana da matsaloli kaza in kuka hira da wani abokin ka sai ga aje taka da sauki ko sannan kuma shi a matsalolin da kake da ita guri kaza sai ga kai ba wannan da abokin ke gaya ma matsalar ta ta iyalin sai ka kai ba a wannan gurin kake da matsala a iyalin ka ba kowa da irin nasa matsala a gidansa yawwa shi za a yi da malam mai alwajiz ya zo yana gaya ma alkilafatu zojiya da ya zo wannan gurin sai ya ce ba wani gida da zai kubuta daga nan sai fara baka misali daga gidan annabta ma cewa kowa da irin nasa shi sa duk lokacin da matsala ta faru kaga gida a zaune lafiya lau a kuri aka ji ka kawai amma ba wai matsala ba ce babu kowa da irin tasa da yake iya haƙuri da yake zauna a kai yasa idan ka ɗauko matsalar sai iyaye ce haƙuri ka kasa duk da cewa jiya mun yi magana akan cewa haƙurin ma gaskiya ya kamata a canza salo cewa tun yarinya tana sha biyu shekara tara ko sha biyu ya kamata a koyar da ita cewa ta riƙa haƙuri ba sai ran da za a kai ta ba to yarinya ta zo za a kai ta an haɗu tana kuka ta lulluka tana kuka wai sai ka ji ana ta kowa ya zo ce ya haƙuri shi ma mutum ya ta cewa ya haƙuri sai ya shiga wani yanayi sai ya shiga wani yanayi to ita ma haka ana ta cewa ya haƙuri ai sai haƙuri sai ta sa kuka domin yanzu tana tunanin za a ɗauke ta daga inda ta saba daga gidan da ta taso a raba ta da uwarta a raba ta da uwanta kuma kowa ya zo ya ce ta yi haƙuri to sai ta yi kuka sai a samu wata a cikin kakanninta ita kuma sai kawai ta ce wallahi in yi miki kirama to wannan kalmar kawai ta rike ba iya hakurin ba wallahi ita kadai domin a wannan lokacin tana sama ai wannan kalmomin yanzu kana ganin wani ya zo dalilin sa kawai zai raba ta da iyayenta to sai a samu wata mai barkwanci a gefe ta ce wallahi in yi miki duk abin da ya miki kirama wai da wasa take ba wallahi wannan kalmomin su take rikewa domin a wannan lokacin za a raba ta daga inda ta saba daga nan a ɗauke ta a kai ta kan wani gari bayan gari a kai ta ɗan dinki tana cikin nan ta mai da ita ɗan dinki ko can bayan jan guda misali to duk wannan tunanin zai faɗo to yi za ka ce in so ka ce ka koya mata haƙuri to a rika koya mata hatta yau da gobe ko rashin wani abu aka yi a gida sai uwa ta kira ya ta ce to kin ga yadda ake zaman aure kin a wannan gaba kun ga ummi iyas cewa ta yi da ana kyale mata a gida don tarbiyya da ba inda za mu kai in dai wannan ne da kin wadatu da ana wadatuwa da namiji da za mu kyale shi a gidanmu domin kin samu tarbiyya ne yasa domin kin tana karama suke koya mata cewa ga yadda ake zamantakewar aure amma mu yanzu malam bahaushe sai an zo kai ta za a yi kai mata hudu ba kuma ba rikewa ta yi ba wallahi ba abin da ta rike hudu ba ana so a yi ta yin jani tun kafin in ma kun makarantu daga lokacin da aka fara zuwa zance aka ba da ita to ai ta koya mata idan ma an makara to shine malai yake gaya mana anan to idan ka ce lalle sai ka miƙar to za ka karya tawallat yace sai ta juya sai ta juya kun ga yanzu bayan an gama rigimar to an gama sai ta juya faja'at bi saridatin ana haka sai gashi ta zo da asari ya ke fasara malaman mu na zuru zai ce wai wai waina amma ba waina ba asali shine gari ne ake hada shi da nama kamar dambun nama amma kusan 2 over 3 ko 3 over 4 na wannan abin da aka hada aka mulmula kamar yambur gaba ɗayan sa nama ne shine asali shi su laraba suna yin wannan ban san sunan sa ba mu ba mu da shi amma shine asali inda za a iya cewa yambur na nama kawai eh ya zanto yambos ne na dambun dawa gaba ɗayansa shine asari kawai zai ga in taro da wannan kabace ka annaha qudatu kai ka ce wani bankararren tsuntsu ne irin ɗan filan nan shine qudatu wani nau'i ne daga cikin tsuntsaye eh kamar ɗan fila ga shashi ta kawo bayan gaba faɗan fatala sai ya to waye wannan abu zar ko kanab abu zarri sai yace kun yace lokaci lokaci wannan abincin wala wala ahwalan naka ai wala ukhifan naka ba zan tsorata ka ba ba abin da zai same ka lokaci eh ba wani abu da zai same ka fa inni sa'imun yace domin ni azumi nake wai faɗi wannan abu zarri yace wa bakonta lokaci ni azumi nake ثم قام يصلي kawai sai miƙe fara sallah to ga gurin da nake so mu tattauna waye yake sallah to da zuwa kuka ce bako kuka ce ko yawa malam Muhammad sai kuka yi bako sannan sai miƙe yana sallah faja'ala wato yuhaddidu ruku kawai da fara sallah kuma ba sai rika wato sauri a ruku'i ba ya ba bako ya sai ji wannan dabbun naman cinye to kuma da ya fara sallar sai kuma ya rika yin ta da sauri tun man fatala sannan ya idar da sallar fa akala kuma ya sako ya fara ci da ya ce mai yaci shi azumi yake yanzu kuma sai ya sako ya fara ci fa qultu sai nace inna lillahi fa qultu niwa shi waye mai magana yawa abu nu'aym sai yace nu'aym ibn qadam sai yace da shi inna lillahi irin mamaki ya kama shi ma kuntu akhabu an takzibani yace ba na jin tsoron za ka yi min ƙarya kare sai yace lillahi abuka kai ya ƙara gaya ma wannan kalmar sai da Allah kai dan gidan mahaifinsa kaza kaza ya gaya ma cewa ma kadabtu mun bulaki da ni yace duk duk lokacin da ka haɗu da ni ban ma ƙarya ba ko ɗaya kultu sai nace alam tukbiru ni annaka sa'imun ka ji bako da karfin hali ya ga za a cinye man nama sai yace ba ka ce mun azumi kake ba ya ka ce mun azumi kake kala bala yace na ga ba sai yace inni sumtu min hadha shahri thalathata ayyam yace ai ina nufin nayi azumi kwana uku a wannan wato a wannan watan kaga ai kuma annabi ya ce alhasanatu bi ashri amsalha ko haka ba aya ta ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to wannan tauriyar yayi mar jirwaye ne kamar wankan shi ma tun da ya zo ya gaya maka kalmomi guda biyu shi shi yayi wanda ba za ka haɗu ba sai ya rama yanzu shi ba anan hadi yi bi tilka kenan abin da ka gaya mun da shi na rama da shi yanzu sai yake da shi qala bala yace inni suntu min hadha shahri salasata ayyam fa kutiba li ajrahu yace i nayi azumin kwana uku kuma an rubuta min ladan gaba daya kun ga yara ma yace azumin wata ɗaya gaba ɗaya aka bayar shi za ni cewa azumi nake ko ba azumi nake ba yanzu azumin nake domin eh ladan sa ya tabbata saboda haka wa hilla ni ta'amu yace kuma kaga abinci ya halatta gare ni saboda haka kawai malam kyale nin ta abinci saboda haka wannan yake nuna cewa za ka iya kawo bako abinci ku zauna kuma ku ci tare za ka iya kawo ba kuma wannan abincin kaga duk da watakila iya abu zar kawai aka tana dawa ba shirya da zuwan bakon ba bako ya zo yanzu kuma ransa ya biya to bai kamata a cinye babu shi ba to ya zauna yake wannan shine dai a dunkule abin da ya kawo a wannan hadisi ne hasan kuma kamar yadda muka biya hadisi na gaba babu nafaqatul rajuli ala ahlihi babu da yake magana akan mutum ya ciyar da iyalansa haddathana hajjaj qala haddathana hammad bin zaid an ayyub an abi kilaba an abi asma an sauban an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace afdalu dinarin yunfiquhu rajulu mafi falalan dinarin da ba wato mutum yake tsawainiya da shi kun san da yawa aka ce annafaka muna fasara da ciyarwa tana ciki amma tsawainiyar iyali ita ce nafaka yawwa in ka ɗau wannan abin da faɗi shine za ka yi ta samun lada eh wato mafi balala daga jiya abin da za ka yi wa iyalin ka ɗawainiya mutum zai yi ɗawainiya da shi shine annabi ya ce dinarun an faƙahu ala iyalihi dinarin da mutum ya ciyar ko ya yi ɗawainiya da shi ga iyalan shi za muke yawan ba da shawara wallahi in kana so ka samu lada duk da wajibi ne ka ciyar da iyalinka duk ran da alata ya shigo za ka shopping to ka sa a ranka aikin lada za ka kar mutum ya je ya tsaya don mun sha gani mutum ya tsaya a mall ko a shop a me ake kiran sa provision so yana yi yana wallahi ai wallahi ya ta zage zage a abin da suka sani da ka kai ma kafin kwana kaza sun cinye ya ta maganganu ba lada amma idan mutum ya je yana yi yana ta to Allah zai ba mu ladan a kai kai istihdari a zuciyarka ka halarta da cewa yanzu fa iyalinka zaka kyautatawa to zaka samu lada ko sabulu ne ya kare aka gaya ma to ya kamata ka halarto da shi cewa aikin lada za ka yi za ka samu lada amma da yawan mu wallahi muna yi ne muna mita ko ba haka bane tabi'ar mu kenan muna yi muna mita za ga mutum ya tsaya ana kallo roba kaya ya sa dubu ɗari da kaza ya bayar an ɗebo kayan amma zai tafi ba lada kuma sai ya yi me yasa saboda duk a gurin ya gama tozar ta kansa cewa ai ba sa ba gani ba sa gani haka za ka kai aikin banza kawai da ka kai ai kaza a wajen siyan kaya ba daidai bane idan za ka siya shi ne ka hannun sai da wannan a zuciyarka cewa aikin lada zan yi yanzu wannan ba abin da zan kai ga abin da annabi ya ce mafi alkhairin abin da zan yi ɗawainiya da shi ko zan kashe shi ne wanda na ba iyali na idan ka halarto da wannan to za ka samu lada an gane ko to shi dinarun an faqahu ala iyali wa dinarun an faqahu ala ashabi fi sabilillah da kuma dinarin da wato mutum ya ciyar ga sahabbai ko ga waɗanda suke abokansa dan ɗaukar kalmar Allah shine aka ce fi sabilillahi mai fadi ko ko takaitacciya idan ka ce fi sabilillahi me yake nufi na farko kalma ta farko shine yaki idan ka shigo da wani abun fi sabilillahi sai a ce ni dalilin ka akwai wanda suka fadada akwai wanda suka ce fi sabilillahi musamman ta cikin suratul tauba ta cikin innama sadaqatu wa fi sabilillahi kawai abin da ake nufi shine yaki kawai domin hujjar da suka bayar suka ce idan ka ce ba yaki kawai ba komai ya shiga to me amfanin lissafo wa'ancan lil fuqara wal masakin ko wal masakin wal kaza wal me yasa aka lissafo su in dai haka ne kuma hujjar su da karfi take in dai bi sabilillahi komai ya shiga ba yaki kawai ake nufi ba to lissafo wancan bai da fa'ida haka wani malamin tafsiri ya ka a tafsirinsa kuma magana tana da kyau kwarai da gaske to saboda haka fi sabilillahi shine ka bada dukiyar ka tafi yaki dan daukar kalmar Allah wa dinarun anfaqahu ala dabbati fi sabilillah da dinarin da kafiyar wa kafiyar da dabbar da za a tafi ko aka turawa mota wato fetur da za a tafi dawa ala abu kilaba wa wada bil iyal abu kilaba yace ji annabi ya fara da iyali wa ayu rajulin azamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyali sigari waye ya fi girman lada fiye da mutumin da yake ciyar da ƴaƴansa ƙanana ai ba ko famfas za ka siya kada ka yi tsinuwa famfas ka ga yana da kin bola muke ce mar to ko shi za ka siya ya kamata ka sa a ranka cewa aikin lada za ka eh ai ba kowa famfas yana ciwo ciwo a ƙwarya saboda kawai za a fi tsare shi a jefa a bola a dashin bola ke kuma dole ka siyo in ba haka ba gidanka ya rika wari wallahi ƙwarai kuwa dole ka siya wani irin jan kunne ai akwai lokacin da za a zo gabar da kai da kanka za ka tausaya Allah duk wannan hudubar da wani zai ba ce ka je ka siyo wani wai tawul ne ko mi napkin ko wanda ake yi da kanka za ka tausaya ka koma siyo bangon su ai kwarai kuwa ai kai ka kai ma ka san me ka auro yanzu ai yawwa in ba cewa kai yanzu ai ta wannan napkin din kai ma ka san bata iya ba yawwa yawwa malam murtala ya kamata ku zauna da malam umar to an gane ko to sai ce wa ayu rajulin azama ajran min rajulin yunfiqu ala iyalin sigar hatta yudnihum Allahu azza wa jalla har Allah ya wadata su ai ba mutumin da yafi falala fiye da mutumin da yake ciyar da kananan yara ko yake daukar ɗawainiyar su har su ma daga baya Allah ya wadata su wane mutum shi sa duk lokacin da zaka kai abinci gidanka bawan Allah ka rika sawa a ranka cewa aikin lada kake yi duk yanda abinci ya tsada ka je cewa ka sa wannan to shi kuma Allah madaukakin sarki duk lokacin da wato ya sa wani a karkashin ka zai ta abinci to ba zai hana ka ba eh sunnar Allah kenan ba zai hana ka ba shi sa ko da yaje mu rika ne kyautata niyya mu rika sabunta ta muna halarto da zuciya yayin da zamu yi duk wani aikin lada shi sa malam mai ziyadu salihin imam nawawi da yazo ai yace babu ikhlasi wa ihdarun niyya domin daban-daban ne ikhlasi daban halatto da zuciya yayin yin aiki daban wajibi ne mu rika kulawa da wannan حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث أنا أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة على أهلي دون لي وتدويليا قوة إلي جيالنسا فانفسوا waye ko ma ne kiyar waye wa huwa yahtasibuha wane mutum yana neman ladan idan inuwa ya gama a shago ba lada wallahi kuma sai ya ba su wa huwa yahtasibuha alhali yana neman lada sai ce kanat lahu sadaka to yayi sadaka su wanda ya haka to wannan hadisin bayan adabul mufrad in ka koma al-musannaf na ibn abi shayba a cikin kitabul aiman wan nafaqat ya kawo shi haka imam muslim a kitabun zaka shi ma ya kawo shi haka imam nasa'i da imam tirmidhi sun kawo shi a cikin babul bir ko kitabul bir حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو رافع اسماعيل بن رافع قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار wani bawan Allah yace ya ma'aikin Allah ina da dinari kamar ka ce ina da naira 100 kala sai annabi yace an fiqu ala nafsik yace je kaka wato yi amfani da shi a kan kanka ka siyar da kanka ko kai wa kanka dawainiya kale yace in dai akar yace ya rasulullah ina da wani fa kale sai annabi yace an siku ala khadimik yace to ka siyar da mai ma aiki kai wa mai aiki kai wa mai aikin ka hidima da shi au kala ala waladika ko kuma akan yaranka kale sai yace in dai akar yace ina da wani kale sai yace dahu fi sabilillah yace to sanya shi a daukar kalmar Allah ne wa huwa akasuha amma fa wanda zaka sa a ɗaukar kalmar Allah da shi shine mafi kankanta a ciki duk wannan lissafin da aka yi domin ka bari iyalin ka ba abinci ka zo waje kai burga aikin banza kai ka zama inuwar inuwar a inuwar kadar koji ai gwanin inuwar giginya na nesa kaja inuwar kadarko ba mai sha kun san kadarko inuwar kadarko gadar da take gadar da take kan ruwa kamar gadar wudin din nan za ga inuwar ta tsakiyar ruwa ka je ka sha ma to inuwar kadarko ba inuwar giginya ba ai gwanin inuwar giginya wani yana sha ko na nesa ne zai sha amma inuwar kadarko ba mai sha don saboda tsabar ruwa ba mai sha to kaga ya zama wannan kenan shi ma wannan hadisin Imam Ahmad Imam Muslim da duk sun fitar da shi har Abu Dawud da ma ya kawo shi haddathana Muhammad bin Yusuf قال حدثنا سفيان عن مجاهد بن جفر shine wanda wato wannan ba Allah lokacin da aka yi a yawmun nahar wannan yakin shi mujahid bin zufar a wannan lokacin aka a lokacin ya mutu ya bar duniya to shine yake cewa an mujahid an abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasallam yace arba'atu dananir lallai wato dinare guda hudu wato wanda ya fi falala shine dinaran a ɗaya ta miskinan dinarin da ka ba wa talaka eh kana dinari guda hudu to wanda ya falala a cikin su shine wanda ka ba wa talaka wa dinaran adaita hu fi raqaba da kuma dinaran da ka ba ka bayar da shi da ayan ta wuyayi wa dinaran anfaqta hu fi sabilillah da dinaran da ka ciyar da shi dan daukar kalmar Allah wa dinaran anfaqta hu ala ahlik da dinaran da ka ciyar da shi ga iyalanka abun nufi kamar dinaro naira hudu ce da kai ko naira arba'in sai ka dauke su ka raba su gida hudu daya ka ba wa talaka daya kaba kamar aka yanta bawa daya kamar aka tafi dawa sai kuma kamar aka siyar da iyalinka ko ka kawo gidanka kai ɗawainiya da shi a gidanka sai annabi ya ce abdalu allazi anfaqtahu ala ahli wanda yafi kowanne lada a ciki shine wanda ka ba ƴaƴanka a gida su gida ka bar gidanka da yunwa ba karamin shi za ka ga shari'a idan ka zo baka siyar da iyalinka in aka je gurin shari'a a musulunci raba aure ake domin ka sauka da ga abin da aka dora ka akai abu ne na dole ba ka yi shi sa iyayen ba in za a yi ma aure zai ce karka sake akai karata akan abin abin da za su ja ma kunne kenan domin ana yin wannan a raina ka ba ta inda za ka fito in dai ka sake wanne ya fito to za a raina ka Allah ya kiyaye to wannan hadisin bayan bukari a adabul mufrad shi ma muslim ya kawo shi imamul hakim shi ma ya kawo shi haka nan abu awana imam ahmad ma haka saboda haka duk sun kawo hadisi an gane ko yawa to nan kamar mun zo gaba ko ko da sauran guda ɗaya zamu biya akwai guda ɗaya afdalu ha allazi anfaqtahu ala ahli wanda yafi balala shi ne wanda ka ciyar da shi ga iyalanka mun biya ku ji bane to babi na ƙarshe shine babi na 219 babu yujar fi kulli shay hatta luqmata yarfa'uha ila fi imra'atihi babun da yake magana akan za a bada lada fi kulli shay cikin kowane abu hatta luqmata yarfa'uha har lomar da shine ba wuce yake cewa loma al luqma loma ke sai ba wuce yake loma ka san shi baya wahal da kansa a wajen fassara abu sai sai yarfa'uha ila fi imra'atihi wanda ya daga ya kai ga bakin iyalinsa matarsa حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد يا باش labarin cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce wa sa'ad bin abi waqas innaka lan tunfiqa nafaqatan kai din nan ba za ka taba ciyar da ba za ka taba yin dawainiya da wani abun dawainiya ba ko ka ciyar da wani abun ciyarwa tabtagi biha wajh Allah wanda kake neman fuskar Allah ne dan Allah kai azza wa jalla illa ujurta biha fa sai an baka ladansa hatta ma taj'alu fi fami mar'atika har abin da zaka sanya a wato bakin matarka kaga wanda matarsa take take da juna biyu ta aika shi ciwo goruba ko ciwo taura ko mangwara a yanzu a wannan gabar a ce ka je ka nemo misali yawa a waraye akwai mangwara za a ce malam umar kai mu ga inda zaka samu shi misali to saboda haka irin wannan shi ma wannan abin da suke na fa'ika mun sun ya tafi nemowa kada shi ma ya zama zo dola dan a hanya sai fa ya siyo amma kare faɗi kalmomin da kuma za su zo ya kawo sai ya kawo kuma ba lada dan shi ma ana samun matsala a wannan gabar don za ka ta jin tsirfa kala kala yawwa to ai irin wannan gabobo ake so a koya wa matasa sabon yankan rake idan zai aure eh ta gurin kwarai kuwa ba wani bawan Allah da ya gaya mun shi yake cewa sun taho da iyalinsa tana da wannan juna biyun kaga wani wani yaro yana cin yalo almajiri ne ma tace wai ita wai gaba mai iyalan yace zai tace na bakin almajiri yace wallahi dai yake mutu wai ta tace yalo za ta ce ce bara je ki tace wai na hannun yaron nan take so tace wallahi sai dai yake mutu da akwai wannan kurbar shi ake so a koya wa matasa ai eh duk wanda zai ke sabon yankan rake ne zai aure to irin wannan abubuwan ya kamata a bashi ai ai a bashi kulawa ba orientation kawai da ka tun kudin abokan ka ne za su zuga ka kai auren sa hanka ka kawai tun kudin mai kan turuwa za a yi wanda kuma wannan gabobin wallahi suna da muhimmanci kwarai da gaske to ina ga duk da mun makara da yawa inji bai tashi ba kuma bayan nan to lokacin mai ya kare awa ɗayan mu tayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya jaddada rahaba kaburburan idan ta mu tazo Allah ya sa mu fita da kyau da imani Allah ka ba mu dogon kwana mai amfani muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sako a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم خذ ناسيتنا إلى طاعتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك